غير سبيلهم فقد ضل وغوى قال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وخاتما للأنبياء والمرسلين جعل شريعته ناسخة لشرائعهم وفرض على الخلق كلهم عربهم وعجمهم أن يقتفوا أثره ويتبعوا سنته والخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في ابتداء طريق غير طريقه اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين اقتدوا به وسلكوا سبيله وتدينوا بدينه ودعوا إليه حتى وصل إلينا صافيا وواضحا كالشمس لا يزيغ عنه إلا هالك أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة والتزموا دينه وشرعه ثم اعلموا معاشر المسلمين أن الصراع بين الحق والباطل أمر لم يزل منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخلق ومنذ أن أرسل أول رسول إلى أهل الأرض وكانت الأنبياء يتحملون مسؤولية دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له والتزام شرائعه ولا يزال في الناس من يتكبر ولا يزال منهم من يرفض ولا يزال منهم من يتنكر ولم تزل الرسل ينافحون ولم يركنوا إلى ترك الناس على ما هم عليه خوفا أو تزلفا أو حبا للرياسة أو مداهنة أو إظهارا للدعاوى الزائفة من جمع الكلمة وغير ذلك بل تصدوا لبيان الحق ورد الباطل ثم اعلموا عباد الله أن هذا الدين دين اتباع وليس دين ابتداء وأول من أمره الله تبارك وتعالى باتباع هذا الدين هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم, بعضهم أولياء بعض هذا قول الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع هذا الدين وقال تعالى كذلك في سورة الشورى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقال في سورة يونس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فالله تبارك وتعالى أوجب هذا الاتباع أولا على رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب على العلماء أن يدعوا الناس إلى دين الله وإلى دين الحق وأن يبينوا ما هو الحق فالفيصل بين الحق والباطل هو الرجوع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم حين وجود تنازع وحين وجود اشتقاق فالأمر من الله هو الرجوع إلى الكتاب والسنة هكذا قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه لم يقل فردوه إلى عالم من العلماء لأنه مصدر من مصادر الشر أو إلى شيخ من المشايخ بل إلى الله ورسوله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أوحينا إليك ألا يا شرعا تامكم daga addini ma'ana abin da yake zai zama addini to Allah maɗaukaki ya shar'anta muku abin da ya yi wasiya da shi ga annabi Nuhu wallazi auhaina ilaik da kuma abin da muka yi wahayi zuwa gare ka in ji Allah yake gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wama wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa da kuma abin da muka yi wasiya da shi ga annabi Ibrahim da Musa da Isa waɗannan annabawa su ne ulul azmi daga cikin manzanni to Allah maɗaukaki ya gaya mana ya yi musu wahayi ne da abin da za su bauta masa da shi ba da son zuciya za su bauta masa ba ba da abin da suka ga dama ba a'a da abin da Allah ya ce su bi su ma masu bi ne su bar son zuciyarsu su bi abin da Allah ya aiko manzanni da shi muna shaidawa babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah shi kadai babu abin da za a yi tarayya da shi tare da shi kuma muna shaidawa da tabbatarwa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah kuma manzansa Allah ya aiko shi a matsayin rahama ga talikai baki daya ga halitta baki ɗaya kuma shine cikammaki na dukkan annabawa da manzanni kuma ya sanya shari'arsa ita ce mai shafe sauran shari'o'i daga lokacin da ya zo to wajibi ne duk mai bin wata shari'a ya ajiye shari'an nan ya bi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk girman da kuma darajar annabin da yake bi to wajibi da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ajiye biyayya ga kowa a bi shi Allah maɗaukaki ya farlanta biyayya gare shi akan dukkan halitta in an ce dukkan halitta babu wanda zai fita a ciki babu wani aljani da zai fita babu wani mutum duk darajarsa duk girmansa duk ilminsa da ake gani babu wanda zai fita dole ne ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan halitta da larabawansu da waɗanda ba larabawa ba lalle su bi hanyarsa dukkan alheri da ake so a samu to yana cikin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sharri kuma yana cikin mutum ya kirkiri wata hanya daban wadda ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya bauta wa Allah da ita muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙarin salaci da sallama ga wannan babban manzo namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da 'yan gidansa da sahabbansa waɗanda suka bi hanyar nan tasa da kuma waɗanda suka yi koyi da su har zuwa tashin alƙiyama wannan sahabbai su ne suka zo mana da wannan addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya koya musu suka zo mana da shi garai garai a bayyane babu rikici babu wani abu a ɓoye yadda rana take kalau gare-gare haka wannan addinin yake in ka ga mutum ya rikice to ya bi wani abu ne daban ba addinin ya bi da zai bi addinin to lalle addinin ba a ɓoye yake ba bayan haka ya ku bayan Allah lalle rikici tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne sananne da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara samuwarsa a cikin halitta tun da ya halittarsa hakanan kuma tun lokacin da ya aiko manzanni manzo na farko da aka aiko to tun lokacin har zuwa kuma manzo na ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan rikici ba mai karewa bane dole akwai gaskiya dole kuma akwai abin da ba gaskiya ba ba zai yiwu a ce komai gaskiya bane lalle akwai gaskiya guda ɗaya ita ce hanyar Allah da hanyar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan bayan haka mu sani ya bayan Allah cewa manzanni haka suka ta yi suka yi ta haƙuri da mutane su kira mutane zuwa ga abin da Allah ya ce a bauta masa da shi ko mutanen suna so ko ba sa so ba a samu wani manzo da saboda ya zauna da mutane lafiya ya ɓoye abin da Allah ya aiko shi da shi kawai saboda wai baya so ya rikici da mutane ba ba a umarce shi da rikici ba shine shugaban kiran zuwa ga zaman lafiya amma lalle bayyana menene addinin gaskiya wajibinsa ne kuma haka dukkan manzanni suka tafi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya a wannan zamani namu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda aka umarce shi ya bi wannan addinin shine shi manzan kansa sallallahu alaihi wasallama wani zai mamakin wannan zance kuma haka yake Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa manzansa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri sannan muka ɗora ka muka ije ka muka sanya ka akan wata shari'a na umarni na lamari Allah ya ce fattabi'ha ka bi wannan shari'ar da aka dora ka akai wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ya gaya wa manzansa kada ka bi hanyar waɗanda suke jahilai ba su da ilimi ba su san me Allah yake so ba kai ka san abin da Allah yake so to yadda shari'an nan take ka bi ta haka Allah gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kuma innahum lan yughnu anka min Allah shay'a kuma su da kake gani wallahi ba za su wadatar maka da komai daga Allah ba ma'ana in ka ji tsoron gaya musu gaskiya ka ji tsoron ka saba musu to ran da Allah zai kama ka ba za su iya maka komai ba shine ma'anar wannan wuri sannan Allah maɗaukaki har yanzu Allah ba zai kama manzansa ba mu mun tabbata amma mu ake tsoratarwa cewa in har manzan za a gaya masa wannan irin kalmomi manya masu nauyi to mu kuma su waye da za mu zo mu zaɓi abin da muka ga dama addini sai yadda muke so mu yi ba yadda Allah yake so ba lalle ko duk wanda yake wannan to zai haɗu da azabar Allah a wata ayar Allah maɗauki cewa yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falizalika fad'u zuwa ga wannan abun haka za ka yi kira cewa abauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sannan kuma ya ce wala tattabi ahwa'ahu wastaqim kama umirt kuma ka tsayu yadda aka umarce ka ku duba ku gani ka tsaya yadda aka umarce ka to waye ya isa yanzu ya canja shari'ar Allah ya kawo abin da ba addini ba ya mai da shi addini kuma a ce malamai su yi masa shiru wannan ba daidai ba ne dole a bayyana addinin gaskiya shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa annabi ga abin da aka gaya masa fastaqim kama umirt ka tsaya yadda aka umarce ka wala tattabi ahwa'ahu kar ka bi son zuciyarsu dan sun ce kaza suke so to ba za ka bi son zuciyarsu ba ka bi abin da Allah ya ce to haka nan wajibi ne akan malamai a kowanne zamani kada su rika jin tsoron ƙarya da ɓarna da shirka da bidi'a da duk abin da ke karkacewa ne a bayyana wa mutane abin da yake gaskiya addinin musulunci babu iltibasi a cikinsa dole a tsayar wa mutane hujja dole a bayyana gaskiya daga ƙarya idan wani ya cakuɗa wani abu ya haɗa shi da addini a bayyana wa mutane abin da aka cakuɗa ɗin nan sabon abu ne ƙirƙirarre ne addinin Allah wanda manzon Allah ya zo da shi kuma sahabbai suka bauta wa Allah da shi malaman musulunci suka rayu a kansa ba shi ne wannan ba wannan wajibi ne malamai su bayyana haka aikin da Allah ya umarce su da shi kenan kuma a kansa Allah subhanahu wata'ala zai musu hukunci gobe kiyama ba magana ce ta tsoro ba ba magana ce ta lallabawa ba kuma ba a ce ai tashin hankali ba ba a ce a zagi kowa ba amma shiru akan barna to laifi ne akan malami kuma sababi ne da ke ɗauke darajar ilimi da kwarjininsa da kuma ya bar mutane cikin ɓata in aka bar mutane a shirka aka bar su a bidiyo'i kuma ya zama malamai ba za su bayyana ba to kamar an yadda kenan abubuwa su canza ita kuma bidi'a yar gata ce a gunsan zuciya kuma ba ta da ƙa'ida guda ɗaya abinda ake yi yau gobe ƙaruwa zai yi abinda kake ganinsa abin mamaki wata rana sai ka ga ya zo ya zama ba abin mamaki ba don haka wajibi ne a bayyana wa mutane abin da yake shine daidai kuma malamai su tsaya lalle ba tare da jin tsoro ba ba tare da kiran tashin hankali ba amma lalle a buɗe baki a gaya wa mutane abu kaza addini ne abu kaza kuma ba addinin Allah bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi a matsayin addini ba Abdullah ibn Mas'ud yana cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu kubi kar ku kirkiri wani abu sabo domin an isar muku duk abin da kuke so na tsarkin zuciya na gyaran zuciya na kusanci zuwa ga Allah zikiri mai kyau salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah tsayuwar dare azumin nafila kyauta sadaka biyayya ga iyaye duk abin da kuke so na kusanci zuwa ga Allah to yana nan a cikin alkur'ani yana nan a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ku buƙatar ku ƙirƙiro wani sabon abu ku nemi bautawa Allah subhanahu wata'ala da shi mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana cewa fa iyyakum wa mabtude a hirɗinku ina kashejinku daga bin abin da aka ƙirƙiro shi sabo aka sa shi a addini fa inna mabtude a dalalatun domin ku duk abin da aka ƙirƙiro shi sabo to ɓata ne in ji sayidina mu'azu bin jabal Hudhaifa ibn al-Yaman yana cewa ittaqullaha ya ma'shara al-qurra ya ku makaranta ku ji tsoron Allah khudhu tariqa man kana qablakum ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku fa wallah yace na rantse da Allah la in sabaqtum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida in kun riga wasu ko an riga ku to lalle an riga ku ma'ana ba wani abu ne da za ku ce kun zo da wani abu sabo ba kuma an riga ku an riga an gama addini addini a cike yake a kammale yake bi shine naku ba kirkira ba yace wa in taraktumuhu in kuka bar wannan hanya yaminan wa shimalan kuka yi dama ko kuka yi hagu faqad dalaltum dalalan ba'ida to hakika kun bace batan da yake batan da yake kuma mai nisa abdullahi ibn mas'udin har yanzu yana cewa yaji'u qaumun wasu mutane za su zo yatrukuna min as-sunnati mithla hada yace mutane za su zo za su bar gwargwadon haka na sunna ya nuna yatsansa yace gwargwadon haka ya daga yatsansa za su bar shi na sunna sunna ce gwargwadon yatsa za su bari fa in taraktumuhum ibnu mas'ud yace in kuka bar su ja'u bi tammatil kubra to za su zo da babban abu da addinin zai koma ma wani bako daga baya ma ba a san menene addinin gaskiya ba kawai mutane sun koma bagan-bagan kowa abin da ya ga dama ke yana tsammanin kuma shine addini sai ce wa innahu lam yakun ahlu kitabin qattu ba a taba samun ma'abuta wani littafi ba illa كان أول ما يتركون السنة سيفا شيء فرق أبن سكي بري شيني سنة abin da aka sani shine hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai a rika barinsa a hankali a hankali har addinin ya koma bako sai kaga mutumin da zai ce a zo ai sunna shi ake kallo shine bako wai al'umma abin da take kai wanda ba sunnar ba shi mutane suke ganin shine daidai in ka ce a daina abin da ba daidai ba a zo a aikata abin da yake daidai sai a ga kai ne ka zo da bakon abu in ji abdullahi bin mas'udin ya ce wa inna akhira ma ya turkuna sala ya ce ƙarshen abin da mutane za su bari kuma ana barin wannan yau ana barin wannan gobe haka za a yi ta yi ya ce ƙarshen abin da za su bari shine sallah sallan nan da kuke gani ya ce wallahi ba don kunya suke ji ba sallar ma da sun batta to kuma a hankali a hankali gashi nan mutane kuna gani ana ta canza addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau an shigo da wannan yau an shigo da wannan yau an shigo da wannan kuma kowa wai lada yake so a gun Allah har a yanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a zamanin yanzu ana zagaye gari ana biki kuma wai har ana yanka wa manzon Allah kek manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanka masa kek a ce akwai yan kwaya wai sunansu yan kwayar manzon Allah akwai karuwai su ma suna yawo ana rawa da sunan addini wai waɗannan su ma ko a ce musu 'yan matan annabi ko a ce karuwan annabi wannan irin lafazi ne za a dangana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga irin waɗannan abubuwan ƙazantar da babu wanda zai so a haɗa mahaifinsa wanda ya haife shi da irin waɗannan ƙazaman lafuzza yaushe za a ɗauke su a dangana ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma wannan a ce magana akan wannan sai a kira shi a matsayin shi ne ƙin annabi in banda zalunci da son zuciya ƙin annabi shi ne ƙin bin annabi amma a canza addinin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a zo da addinin waɗanda mun san ba musulmi ba da badujala da kaɗe-kaɗe da rawa cakuɗin maza da mata har a ce malamai ba za su iya buɗe baki su ce wannan abun ba daidai ba ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana akan wannan tana da faɗi tana da yawa abin da yake wajibi shine lalle malamai su tsaya su kyamaci waɗannan abubuwa malaman makarantun islamiyya su dakatar da waɗannan abubuwa da ake jefa 'ya'yan mutane da kashe kuɗi abin da ba tilas ba a yi anko a tilasta ma yara yanke-yanke da shaye-shaye abin da Allah bai umarni da shi ba babu wanda ya ce a zo a yi irin waɗannan abubuwan don a samu lada ko mutum zai ji haushi ko ba zai ji haushi ba wajibi a faɗa wallahi ba addinin manzon Allah ba ne don mutane sun saba ba za a ji tsoron faɗa musu ba tilas a faɗi cewa wannan hanyar manzan Allah bai santa ba abubakar bai santa ba umar usman aliyu ba santa ba imamu na maliku bai santa ba to zuwa wani addinin ake yi je ka buɗa ahalari ishmawi iziya risala askari lawwali da sani babu wannan zancen a ciki to yaushe zai zama addini kuma magana a kansa ya zama abin da shi ne zai sa a kyamaci mutum wajibi shugabanni a tashi a sa baki a hana waɗannan abubuwa in ba haka bautaren addinin musulunci wannan sallolin guda biyar za su zama baki a gun mutane za ka ga cewa ba a ma san su ba saboda jahilci zai baibaye mutane san zuciyar mutane da kuma malaman da suke samun kuɗi akan al'amura na bidiyo'i su hana mutane a gaya musu abin da ke shine addinin Allah wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu a tafarkin da ka yadda shi ne tafarkin da ka aiko annabinka Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam Allah ka kashe mu a kansa Allah ka ba mu haƙuri da juriya na isar da saƙon da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka aiko shi da shi shi ma kuma ya kawo mana Allah ka ƙara wa al'umman nan tamu ilimi Allah ka dawo da ita kan tafarki madaidaici Allah ka cirewa shugabannin addini son zuciya Allah ka ɗora su akan tafarki madadashi ya Allah ka ilmantar da jahilai Allah ka taimaki kuma malamai su tashi su zabura su sauke wajibin da Allah maɗaukaki ya ɗora a kansu na ilmantar da gaskiya da kira zuwa ga gaskiya da kuma wayar da kan mutane akan abin da yake shine gaskiya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu da kuma yalwatuwar arziki Allah kai mana maganin dukkan abin da ya dame mu umu ila salatikum yarhamukumullah